أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فاضوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن القرب المقسوم وبرزخ المحمدية وقطب الأطباب الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خالد بن الباسي الشيخ السيد إبراهيم إياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wataala bai ba mu dama da aran lokaci muka sake dawowa kan karatun wannan littafi namu mai albarka wato littafin ruhul adadi littafin ruhul adadi littafi ne da malamu shekul islami wata adatul anami a shekul ibrahim iyas ya rubuta don nuna ma dukkan musulmi hanyar saduwa da Allah lami lafiya a wannan zama namu na wannan rana na juma'a goma ga watan biyu watan biyu ne a watan uku ko goma ga watan uku goma ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku haihuwa annabi isa dan maryam wanda ya daidai da sha takwas ko sha bakwai watan harar gida biyu wasu suke sha takwas wasu suke sha bakwai ga ainihin watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu hijirar annabi muhammadu daga makka zuwa madina inda muke magana a muke cikin baiti na baiti na tamanin da uku baiti na tamanin da uku muke ciki amma mun karanta wani yanki na daga cikin baitin ainihin za mu dora ne a cikin baitin ne inda za mu tashi ne inda shoki ta jawi ma'ida ka yinwatar da uwar hanjinka ma'ana karka yadda da yawan cin abinci ya wuce oba yawan cin abinci ya wuce oba ba yi da wani amfani a kan kan jiki kan jikin sannan ballantana kuma wajen abin da wajen abin ba zai zai sanya maka nauyin jiki zai sanya maka nauyin jiki wajen yin ibada na daga abin da suka lissafa na daga abin da suka lissafa da ke taimakon bawa wajen ya tashi yin ibada karanta cin abinci Imam Imam Nazifi ya kawo abubuwan da ke taimakon bawa da daddare ya tashi yin ibada ciki ya kawo kar da daddare zaka kwanta ka ci abinci har yayi ma oba kana nishi da kyar zai sanya maka nauyin jiki ka kasa tashi sannan kar ka kwanta a gefen hagu kar ka yadda zaka kwanta ka kwanta a gefen hannunka na hagu a'a saboda gefen hagu a nan gefen zuciya take kwanciya a gefen yana sa zuciyar ta natsu take barci wanda yake mai sirri amma kwanciya a gefen dama yana hana ma zuciyar natsuwa to ba za ka yi barcin da zai hana ka tashi ba wannan kenan sannan suka ce sannan inda hali idan ba Allah ya kaddarta maka aikinka na wahalhalu bane to ka karanta wahalhalu da rana sannan bayan nan ka guji sabo da rana sabo yana da shi'umci da yawa yawan sabo da rana yana sanya maka nauyin tashi da daddare kai ibada sabo da rana to yana sanya maka nauyin tashi da daddare kai ibada ana tare to saura ka wannan shine sai malami shafi yace laysa lil ghaniyil متقي ما يفتخر به على الفقير الجائع babu ga mawadaci algani mawadaci almuttakhim mai zari bai da wani abu ma yaftakhiru bihi wanda zai yi alfahari da shi alal faqir jai bisa ga matalauci mai jin yunwa ba abin da yake shi da zai alfahari da shi kawai illa anna Allah fa ce kawai Allah hammalahu ya dora mai bima asbaga alaihi min ni'ami na daga abin da ya cika a gare shi na ni'imomin shi az-zahirati ni'imomin na zahiri fa amma Allah ya dora mai mene hukukan ya dora mai wasu nauyi nauye nauye ko so wata haƙoƙi wanda la yu'tiya ba zai iya ba da ita ba aw ya ubal qari zari har kai har ma masu diban bagaruwan nan su biyu su dawo kar magana ne wannan larabawa suke yi an yi wasu mutane ne a zamanin jahiliya su biyu ɗayan ya ce wani zan je ɗiban bagaruwa ɗayan ce mu je in raka ka to har wannan al'ummar kabilar kakkab ta kare ba su dawo ba to shine idan laraba suna son su buga maka misali da wani abu wanda ba sai yiwu ba har abada sai ce ba za ka yi kaza ba har masu ba ɗiban bagaruwa su dawo har al'umma ta kare ba su dawo ba to haka ba shi da mai mai mai matwadaci mai zari shi kaza shi kaza shi kaza ya fi karfin duk wani abinci sai da wani abin da zai alfahari da shi ga wanda bai da komai mai wati illa kawai Allah ya dora mai wani nauyi da wuya ya iya sauke shi har masu ɗiban bagaruwa su dawo ana tare sai ma sai malam na ce ga aya alqurani ma bari ya buga maka hujja da ita yace yawaddu almujrimu yawaddu almujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'i wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha laza kalla innaha laza nazza'atun lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa Allah yace yawaddu almujrimu mutumin banza fajiri fasiki zai yi buri lau yaftadi min azabi yawmi izin bibadi ina ma dai ya fanshi kanki daga azaban wannan rana ta alkiyama da duk ƴaƴan da ya haifa idan mutum ya ga tashin hankali da bala'i a kiyama kowanne dai ke duk wanda ke da yanzu ya kwatanta ya yake ji game da ɗansa sau da yawa muna magana da Muhammadu Sani Faira akwai wata gobara da aka yi a can unguwar su kwanan nan ba a daɗe ba yace da iyayen gabaki ɗaya kowanne an zo an same shi ne ya rufe ƴaƴan haka yana kokarin ceton su wutar ta zo ta cin mai saboda tsaba soyayyar iyaye da ƴaƴayen amma ran alkiyama idan mutum ya ga bala'i da tashin hankali zai gurace shi ya ba da ƴaƴan nashi a kai wuta shi ya tsira ƴaƴan shi ya bayar don shi ya tsira iya ƴaƴan kawai Allah ce ba iya ƴaƴan ba wa sahibati har da uwar ƴaƴan har mata ke ina kike eh zo je cutar da zo ni tsira haka mutum zai guri fa ranar tashin alkiyama iya ita kawai a'a wa akhi har dan uwansa ina wani eh kai ma in za a ba in za a karɓi fansan ka je ka dan ni in samu in tsira kai ba iya wannan ba wa fasilatihi allati tuqi da kabila shi dangin wanda take taro shi take taimakon shi nan wannan yana ga maka irin dangantaka ta larabawa ne ba irin dangantaka ta mu ta yanzu ba dangantaka ta larabawa sukan yadda su taimaki wanda yake cikin kabilar ko bai da gaskiya haka haka ga idan su take sukan kuma yadda su taimaki wanda bai yake cikin kabilar su ko ba addini da suke yi ba ha waɗanda aka aka tsare su tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a a aka hana musu aka sa musu takunkumi dai farkon kiran farkon kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam ai mafi yawan su basu musulunci ba ma a lokacin amma suka yadda su taimaki ɗan ɗan uwansu har sai da suka yi musu gaskin ganyen bishiya saboda bala'in yunwa da talauci da babu da aka sa musu takunkuni kaga ashe Allah na maka magana ne ga waɗancan kabilun da suke son ɗan uwansu suke taimakon ƴan uwansu ko da ƴan uwan nasu ba su da gaskiya ko da ba addini ɗaya ma suke da suke yi da ƴan uwan ba to amma a ran kiyama in mutum ya ga tashi hankali irin wannan ƴan uwan sai ya so duk ƴan uwan ya ba da su fansa a tafi da su dan ya so shi ya tsira ana tare kai ba ma iya nan ba Allah ya ce wa man fil ardi jami'an kai mutum sai yayi burin kai duk wanda ma suke ban kasa kowa ya ya ya, ya halaka shi ya tsira saboda bala'i da tashin hankali da ke cikin wannan rana Allah ya kiyaye mu yau mai izin a wannan rana a wannan rana kenan law yabtadi min azabi yawmi izi bi bani ya tsira daga azaban wannan rana a kamar na ɗan tsallake wannan karanta ayan barin an koma afwan yawaddul mujrimu mutumin banza zai yi buri lau yaftadi min azabi yawmi idin ya ina ma ya tsira daga azabar wannan rana bi banihi da 'ya'yan shi wa sahibatihi da matar shi wa akhihi da dan uwan shi wa fasilatihi allati tu'i da dangin sa da suke taro shi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kai da duk wanda suke ban kasa ma da shi ya tsira kawai sai Allah ya ce kalla aha inna halaza wutan laza ne ga tanan kana kallon ta nasa'atun lishawa mai tauyewa ga fatar goshi mai tanewa ta ɗaban mai nake so in ce me yake cewa kwayewa yawa mai kwaye fatar goshi shine nazaratul lishawa wuta tana kwaye fatar goshi daga daga tunkarar ta kawai sada'u tana kiran man adbara wanda ya bada baya ga barin addini bayan nan ne wa jama'a ya tara dukiya ya tara dukiya ya tara dukiya bayan ya tara fa'au'a ya ɓoye su a sunduki kawai sai dan dai abin da ba a rasa ba to wannan bai wuce fa wannan ne abin da zai tinkaho da shi wanda ya talla- ya mallaki kaza yana da gidaje kaza bai ma san iyakansu ba yana da kaza bai san iyakansu ba Allahumma inna halas ne da dama dama kawai abin da zai sha dai yan aljanna za su shiga aljanna ne da wajen shekara ɗari biyar shi yana ta yana fama da da bincike yana ta yana fama da isra'i in ma na nan na halas ne ala rahma in ko aka ce na haram ne to da ma ba ma magana annabi zai gaya mana sakamakon wanda ya ya kosar da kansa da haram har cikin wannan darasi da muke karantawa Allah ka azurta mu da halas ɗinka ka nisanta mu daga haram dan alfarma annabi Muhammad sannan walaysa lil faqir al jai shi ma matalauci mai waji ba shi da ma yaftakhiru bihi abinda zai yi alfahari da shi ala niddihi akan kishe shi ma mai kudi kenan ba illa annahu tafarraga li ibadati rabbihi wa muraqabatihi kawai shi zai alfahari ne shi fa bai daukawa kansa nauyaye nauyayen da suka hana shi ibada ba ya samu daman ibadar ubangiji da muraqaba ga ubangiji wa imtisali awamirihi wa tinabi nawahihi da sada umarnin Allah da nisantan hanin Allah walam talhahu lu'a'atun za'ilatun wata kankaniyar wulakatacciya yake lu'a'at larawa suka ce shehun lu'a'un jam'i kenan wani abubuwa na banza ɗan kaɗan kuma na banza ba su da kuma na banza an gane shi ne lu'a'u to bai yi bai yi bai abin da yake na banza ɗan kaɗan ɗin nan bai gushewa san bai bai kare shi ba bai kange shi ba amma kulika min ajali bisa abin da aka aka halice shi don shi don me aka halice mu ibada ana tare to shine wa ilayhi yasir qawluhu a qawlul qawluhu ta'ala wa ilayhi yasiru wa ilayhi a min ajalihi wa ilayhi yasiru Da- da- abin da aka halice shi don shi kuma yake koma zuwa gare shi qala ta'ala Allah ne ce ilam ya ku yan uwa bayan Allah ku ji ku sani annama hayatud dunya kawai rayuwar duniya la'ibun ba ta wuce wasa ba kawai wala haul ba ta wuce warki ba wazinatun ba ta wuce kayace kayace ina da kaza ina da kaza ina da kaza wa tafahurun bainakum da kuma alfahari a tsakaninku ni ai na mallaki kaza na mallaki kaza wa takasurun da jin da, da nuna yawa da nuna yawa fil amwali wal aulad cikin dukiyoyi da yaya ina da kaza na da kaza bakiyacin banza baka da komai in yana da takawa ya fi ka a wajen Allah inna akramakum inda Allahi atqakum kawai magana tsoron Allah kawai ake a wajen Allah ba magana an tattali kaza ko an tara kaza an tara kaza bane Allah ya azurta mu da jin tsoron shi wal auladi da ko ko kuma yawan ƴaƴaye sai Allah ya sanya kwatanta maka wayya rayuwar take sai ce kamar sanar gaisin kamar ruwan sama ne ita rayuwar duniya misalin ruwan sama ne a azabal kuffara nabatuhu wanda ruwan ya sauka tsirrai suka fito tsirran suka bai- baiwa manoma sha'awa kadarta kai ne kai shuka ka sa mata ɗakin bola ka zo ka sa na na zamani kai irin kore fasau ɗin nan shi ne a azaban ku fara na ba nan ba kafirai yake nufi ba ku fara manoma manoma ta bayi wa manoma sha'awa sun mai yaji sannan kawai sai iska ta zo ta busar da shi ya koma baki fatarahu musfarra sai ga shukan ya koma bayan yayi baki kaga ya koma ya koma shudi ya koma yalo sun mai kunu hutsaman sai ya zama to kaman wani ainihin rididdigaggan toka kawai wa fil akhirati azabun shadidun a lahira kuma ga azaba mai tsanani wa magfiratun min Allah amma kuma gafara gafara daga Allah wa ridwanun da yaddan Allah su ne abin nema ga dukkan masu hankali tala take ne wa mal hayatud dunya rayuwar duniya bata zamo komai ba illa mata'ul gururi sai dai jin daɗi kawai na rudi jin daɗi kawai na rudi wa an abi hurairah radiyallahu anhu kala an karbo daga Abu Huraira yarda Allah su tabbata gare shi ya ce sunan shi Abdurrahman ibn Sakhin a cikin sabon annabi babu wanda ya haddace yawan hadisai kamar shi wato abin da sai baka mamaki ila ila ce maka ya haddace kamar miliyan ɗaya ko ko a ce ma ya haddace kamar dubu goma ko abin da ya kama da haka abin da wannan ne zaka gane a ce shi kullum shi ba ma yawan tarin karatu ne abin da ake alfahari da shi ko wani abu ba kawai dai magana dai taɗa zai tsoron Allah kawai shi shi ne yafi kowa hada ta hadisai a hadisan annabi amma ka sanar ya dace dubu hudu ne da dan wani abu wanda Jalaluddin Suyuti kada ya hada dubu ɗari biyu so Ahmad bin Hanbal ko wajen miliyan ɗaya ake magana amma waɗancan masu dubu hudun sun fi su a wajen Allah me yasa alfarmar ganin fuskar manzon Allah alfarmar ganin fuskar annabi sallallahu alaihi wa sallam ana tare yace ra'aitu naga sab'ina mutum saba'in min ahli suffati na daga ma'abota ma'abota rumfar masallaci take suffatu rumfar rumfa ce a masallacin annabi wasu daga cikin matalautan sahabbai ke zama a wajen minhum rajulun za ka iya samun wani namiji alaihi rida'un minhum ma minhum rajulun alaihi rida'un babu namiji ɗaya daga cikinsu wanda yake da cikakken zani da riga kasu su ba ko wanda suke sawa ba ba wanda suke sawa ba an ce annabi ya taɓa siyan wando an ce ya taɓa siyan wando amma irin yadda kake kamar indiyawa ne ke ɗaura zani ko mazansu ko to haka suke yi su a zamanin su wannan shine sutura su to na ce da dawo shine mutum ya samu ya daura zani kuma a sama ma ya daura wani abu to a cikin zaka rasa mutum daya wanda ke da rida'i ma'ana ya sanya zani ya daura wani abu a sama me zaka samu in ma idarun wani ka same shi ke dai zanin kawai wa in ma ki sa'un wani kuma ka same shi da lullubin kawai duk wannan kawai shine abin da suka mallaka kad rabadu fi anaqihim sai ga sun daura sun daji sun daure kawai saboda talauci da babu amma kuma su ne waɗanda cikinsu wani in yi rasu ga ana ce maka al'ashin Allah tana motsi saboda rasuwarsa saboda isarsa da matsayinsa a wajen Allah ana ganewa famin ha ma ya bulugu nisfar saƙaini idan suka ɗaura a wuyan wani daga ciki sai ka ga wandan nashi ya kai rabin ƙauri ko ko mayafin nashi ya kai rabin ƙauri wamin ha ma ya bulugu ka'abaini wani kuma zuwa idan sawu a nan sai mu gane ashe wando har zuwa idan sawu sunna ne daga sunna annabi nan ga Abu Hurairah tana gaya mana wandan ke kai har idan sau ba lalle ka kashi rabin kauri ba in ka ga mutum ya kawo rabin kauri kake mai iskili yau kake mai iskili wato duk irin waɗannan mas'aloli na khilafi wanda a a addini ya zo da cewa an yi kaza an yi kaza to kaka ga mutum yayi wani kai mai iskili yawa amma kar ka ga wani kuma ya fita ana shi zuwa kasan wando ka ce ba sunna ba gashi dai an gaya mana wani nashi rabin kauri wani kuma nashi zuwa mene zuwa idan sawu to kaga masu rawun ƙorma mafi yawa ana nuna cewa kaman babu ne ta sa su kafa zuwa nan dai ko ba haka ba Allah ya datar da mu to shine to saboda haka ma ibnul ka'abaini fa yajma'uhu bi yadihi sai ka suna kakkama zanin da hannunsu suna tattarewa dan me karahiyata an tura auratuhu dan kar al'aurar ta bayyana saboda talauci da babu wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito shi wa anhu qala an kabo ne daga Abu Hurairah ce yarda Allah tabbata gare shi yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah jira da bi Allah tabbata gare shi yace ad-dunya sijinul mu'min duniya kurkukun mu'mini wa jannatul kafiri aljannar kafiri ce rawahu muslim imam muslim ne ya rawaye shi wato abin da ake nufi a nan shine ai farga lura ana ganewa ba ana nufin kai a matsayinka na musulmi ba za ka samu wadata ko ka ji daɗi ko haka ba haka ake nufi ba abin da ake nuna maka duniya ba ta da kimar komai da za ka neme ta ta hanyar haram wannan ita ce fa magana kawai sannan in ka same ta ta hanyar halal ɗin to kar ka mai da ita ya zama to kawai kai ba ka da aiki kawai sai cin abinci da abin da kawai sha'awa sha'awar duniya a'a annabi ya ce madallan kuɗi na gari a hannun mutum na gari wanda yake aiki da su na gari. Saboda wannan shine abin da ake nufi kawai. Allah subhanahu wata'ala ya dace da mu. Saboda duniya kurkukun mumini ne me ake nufi? Wato shi mumini duk abin da ya samu a nan duniya duk yawan shi. Ko ya yi gida ainihin mai keji ɗari ya wadata shi da komai amma sai zama to mumini ne zuciyar shi tana ɗamfare da Allah. Tana ɗamfare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. ran da ya mutu ya bar wannan gidan ya koma gidan lahira zai ji kamar a kurkuku yake kafiri ko duk abin da ya mallaka a nan duniya a ji wahala kai da a nan duniya komi talauci ke da babu ran da ya mutu kuma kawai ji zai au ashe ma kamar aljanna yake saboda kullum abin da ake magana zan faɗa nana ta kullum abin da ake ta magana wancan zuciyar da ake ta magana a kanta wancan zuciyar ake ta magana a kanta na ji wata kissa a bakin shehu mu shehu malam abdullahi a wayo ba a littafi na karanta ba saboda na kan ce ba a littafi na karanta ba saboda littafin da shehu ya karanta ai ka gani ban karanta ɗaya cikin ɗarin zuwa yau to in na jira gare ki na san ya karanta wani littafi ne yace wani bawan Allah ne da almajiri yana da almajiri sai almajirin zai yi tafiya misali a ce shi yana nan zariya ne sai almajirin zai tafi kaman Kano to shi wannan malamin yana da wani aboki wanda suka yi tarayya da shi suka yi mu'amalar karatu ma'ana suka yi harkar karatu da neman ilimi da harkar bin malamai bayan Allah da harkar neman albarka bayan Allah da har- harkar dai karatu na ilimi da kuma harkar tsufanci to shi dai abokin sai ya koma Kano ya je ya zauna misali kenan shi kuma wannan yana kamar nan Zaria to na Zaria yana da aboki sai abu a yana da almajiri sai almajiri sai aiko akan Allah zan yi tafiya zuwa Kano sai ce a Kano zaka ce aiko na da wani aboki a kanan mun yi zaman almajiranci da shi kuma mun yi zaman harkar bin bayan Allah na tufanci ɗariƙar waliyai da shi saboda haka da Allah idan ka je ka yi tambaya yana anguwa kaza ne ka je har gida ka ce wani abokin shi nan ya ce na gaishe shi." sai ce to ah wannan almajiri ya kama hanya ya tafi ya je yana tambaya yana tambaya sai aka aka shirye da shi zuwa gidan wannan malami yana zuwa sai ga wani irin tamfatsaitsan gida wani irin gida na al- ba za ka ce mai gidan nan almajiri ba ne gida na alfarma mai can gaske na ban mamaki sai ta kai an yanar da gidan kuwa saboda shi ya ga irin yanayin shi na shi malamin sai ya sallama yana sallamawa ya fito yana fitowa sai gaisa sai ce ai ni ne almajirin malam wani wanda kuka zauna yake ina fara fara ce to to to to malam wani na gari kaza ai gaskiya ne amini na ne amini na ne shi ne ka ka zo nan garin ziyara ne sai yace na zo nan garin wata bukata ne yace to in biyo in gaishe ka sai ce ka amma na gode na gode yace to amma zan gaya maka wata magana da Allah in ka je ka gaya mai in ka je ka ce mai na ce ina gaya mai ina da rajin kunnen shi ya faci san duniyar nan da yake da shi a zuciyar shi sai alfatir ya kalli wannan gidan ya kalli wannan mutumin sai tuno shi kuma irin rayuwar da malam yake yi shi shi kuma ga shi a cikin wata irin wadata kuma yana cewa a gaya ma wanda ya ya cire san duniyar nan fa da ke da ke ran shi sai ce to tunda dai sako ne aka gaya mun bari ina je din zan gaya mai shikenan yana zuwa da yaji sai fa ya ji nauyin ma ya faɗa ma malamin sai ma nace ba ni sako da ya baka ne shi kana ya bani sako amma ni sakon ne ya dan yi min nauyi sai ta ba sai aika gaya mun yace yace ka gaya mun sai ce ai malam sai ai wai in ya maka ka kira su yawan san duniyar nan da kake yi ni kuma malam na je na gaishe gidan shi kamar gidan sarki amma kuma yana cewa in gaya maka yace eh gaskiya ne abin da ya faɗa gaskiya ne zuciyata ba ta bushe tana ittila'i zuwa ga san duniya da rigen dawa shi kuma Allah ne kawai ya baki abun a hannun shi babu shi a zuciya shi ana gane ma saboda ashe dai illar duniya ta zauna a zuciyarka ta zama tana juya ka ko ba haka ba amma annabi Suleiman da da yake yi da zinare fa a cikin zaben annabi akwai wanda ya rasu na ko Abdulrahman bin Auf ne zinaren da ya bari akwai an samu waɗanda sun kwana arba'in suna taron dinaran da da da da duka sabon annabi ne kuma saboda ka ashe duniya ba nufin cewa a'a karka nemi kuɗi karka tara karka yi wadata a'a addinin ba ba ba ba ƙauyen addini ba ne me yake ya nuna maka yana kora kare cewa zuciyarka ta ɗan fara da Allah duk abin da Allah ya baka a hannu ba zai cutar da kai ba sannan ba za ka kuma a hakan kuma ba zai ba zai taɓa yiwa zuciyarka ta ɗanfara da Allah da annabi ya zama to ka nemi abin ta hanyar haram ba shi ne abin da ake ta magana Allah ya datar da mu وعن أبي العباس سعد بن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أن كربو دغ أيني أبي العباس شيني سعد أن سعد الساعدي الله يدد شي يتي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo wajen manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi faga da sai ya rasulullahi ya annabin Allah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah ka shiryar da ni kan wani aiki wanda in dai na aikata shi to Allah zai so ni soyayyar Allah nake so a gare ni ka nuna min abin da zan yi Allah ya so ni sannan kuma wa ahabbani nasu kuma idan na yi su mutane ma za su so ni ya zama Allah na so na mutane ma na so na sai ce to fa kana sai ce to kana son Allah ya so ka yace to izhad fi dunya yuhibbuka Allah ka guji duniya ka kyamace ta a zuciyarka sai Allah ya soka ana tare yace wazhad kima inda nas yuhibbuka nas wazhad kima inda nas yuhibbuka nas ka guji abin da ke hannun mutane sai mutane su soka wajen za ka yi ta ce ma mutane wani ban kaza wani ban kaza kai wani mawaki yana cewa walau su ila nasu turabu la aushaku ko walau su ila nasu turaba la aushaku idza qila hatu an yamallu wa yamnahu yau da zaka tasa wani kullun duma na kada mace mana kada mu ban kasa kasa fa mana kada ya diwo kasa ya ban gobe in nuka sa jami'i haduwar mana kada mu ban kasa ban kasa kasa fa wannan ne mana kada ya diwo ya ban wata rana sai ya kosa ya ce ki lalaci bu kafan nan da kanka ko ba ka ba to ballantana abin da ba kasa ba Allah ne baya fushi ko Allah ne ke yin fushi idan ka daina roƙon shi shi kuma dan adam yana yin fushi idan ka matsa da roƙon shi saboda ka guji duniya sai Allah ya soka ka guji abin da ke hannun mutane sai mutane su soka Allah ya datar da mu wannan hadisi hadisin hasanun hadisi ne kyakkyawa rawahu ibn majah ibn majah ne ya ruwaito shi wa gairuhu da waninsa bi asanida hasanatin da isnadai kyawawan isnadai وعن النعمان وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أن كربو دغ نعمان بن بشير يرجع الله تثبت أغريش قال يشي ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا عمر يا أمبشي abinda ya samu mutane na daga duniya yadda mutane suka makance akwai masu cewa akwai masu nuna wani abu ko gida ko mota ce da rasa wani da rasa wani abun gwamma kunyan lahira akwai da rasa a ci gwamma kunyan lahira mutane ba su san kunyan lahira ba ne Allah ya dace da mu sai sai na umar yace fa kala sai sai na umar yace laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika na ga annabi kira la rami ci tabbata gare shi ya zullul yauma yakan wuni a cikin yakan wuni a cikin rana a cikin wata rana yaltawi yana mai nannade ciki shi ma ya ji domin na dakali ma yamla'u ma yamla'u bihi batanahu rawahu muslim a a yinin nan annabi baya samun abin da ake ce mawa dakali menene dakali shine tamowa dabino dabino wanda ya irin tamowa din nan bai kyau bai lalace to aka sami yinin da annabi bai samu wannan wanda zai sa a cikin shi ba tare da anan kafin mu wuce ko mu sake karanta wani hadisin na gaba sannan sai mu yi ta'alikin da zamu yi am wa an aisha an karbo daga nana aisha radiyallahu anha Allah ya dade ta kana tace ma shabi'a alu muhammadin min khubz sha'irin yawmayn mutatabi'ain hatta qubida tace iyalan annabi muhammadu tana nufin da shi kanshi ba su taba koshi da wainar sha'ir ba ba su taɓa ƙoshi da wainan sha'ir ba kwana biyu a jere. Hatta gobe da har Allah ya karɓi ran manzon Allah. Abin da ake ce ma sha'ir, dala yanzu mu a nan ba mu da shi ne, shi sa duk abin da ba mu da shi ba lallai mu san me sunan shi da Hausa ba. Amma da abin da za ka yi misali da shi shi ne. A mu a nan wani abinci ne mafi koma bayan wanda idan mutum aka ga ya ci da a gidansa musamman da daddare za a san cewa lallai babu takai. ka ce a jika garin rogo da kuli da daddare. To, kaman haka ne sha'ir a wajen larabawa, shi ne koma da baya a abincinsu, to manzan Allah ba a yi wannan ajiyar kwana biyu an koshi da shi a gidansa ba, har aka karbe shi. Sallallahu alaihi wa sallam. Muttafaqun alai, mana hadisin Imam Bukhari da Imam Muslim. Wa fi riwayatin, a wata riwayar da tana na Aisha, ta ce ma shari'a alu Muhammadin zuriyar gidan annabi ba su koshi ba munzu kadimal madinata tun sa'an da annabi ya zo madina min ta'amil burri daga abincin da aka yi daga alkama ko waina ko a dafa alkamar haka ba su koshi salasa layalin tuba'an hatta tudida kwana uku a jere ba har aka karɓi ran manzon Allah alkama a kwana uku a jere ba a koshi da shi a gidan annabi ba sallallahu alaihi wa sallam a tare da cewa bari karasa wannan dai na gaba Ali Luqman bin Bashir radiyallahu anhu ma qala an karbo daga Luqman dan Bashir Allah ya da shi yace laqad ra'aytu nabiyakum hakika naga annabinku sallallahu alaihi wa sallam kira Allah tabbata gare shi wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u ma yamla'u bihi batnahu bai samu tamo wanda bino wanda zai cika cikin shi da shi ba rawahu muslim imamu muslim ya rawaito shi to anan ila akwai masu cewa ma wai ana wannan ji ce ma annabi siffar annabi da irin waɗannan kamar tauye darajar shi ne ko kaɗan ba haka bane abin da yake akwai wato Allah subhanahu wataala cikin ganin daman shi ya aiko annabi cikin wasu mutane da suke ta kokarin su ga sun karyatar da kiran shi ana tare cikin masu kokarin su karyatar da kiran annabi waɗanda ba su musulunta ba na kai tsaye akwai yahudi da nasara waɗanda yahudi da nasara dukkaninsu malamai ne dukkaninsu malamai ne Yahudi da Nasara dukkaninsu malamai ne. Malamai da nake nufi sun karanta littattafansu na da ya gabata. Saboda sun san tarihi da labarurrukan annabawa. Sannan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansu ba gida ne na sarauta ba dan yana daga cikin tambayar da Hirakala yayi mawa Abu Sufyan cewa annabi a gidansu ya ta akwai waɗanda suka taso suka samu sarauta sai ce mai a'a sai ce su dalilin da ni maka wannan tambaya da a gidansu akwai wani wanda ya taba tasowa ya samu sarauta za mu iya cewa wani mutum ne da yake neman sarautar gidansu ana fahimtar wannan haka ya rika tambayar shi yana ba shi amsa ya rika tambayar shi yana ba shi amsa daga bisani ce gaskiya haka irin yadda ka ji wannan sifofin haka sifofin annabawa suke a haka akwai mutane da ake ce musu almustashriqun yahudi ne da nasara amma suke zuwa suke yin karatuttuka na addini su karanta dukkan fannin da ka sani har sarkar rubuce rubuce da larabci kuma rubutun da ya shafi abin da ya shafi addinin musulunci ba musulmai bane kuma suna kuma tuhumar musulunci da wasu abubuwa daban-daban daban-daban wanda malamai ke ba su amsa yanzu sai da a ce annabi a iya rayuwar shi zuwa yayi bayan hidimarsa da yayi ta yaƙe-yaƙe da ainihin jihadi da noma da kyaututtuka da hadaya da aka yi ta bashi sai zama to ya zo ya sanya a gidan shi ya tara matansa da iyalinsa yau gobe a cika ji ji ba a ce naman awaki gata a ci na shanu citta a ci na raƙumi lala ne za a ce dan wannan ne wannan abin da yake ko ba gaba amma sai zama to ba talaka bane a gane annabi kuma ba mai kuɗi bane kamar ya ba talaka bane abin na shigowa a hannunsa da yawa da yawa shi kuma yana rabawa da yawa da yawa ya taɓa an taɓa bashi kyaututtukan da ya zo ya yi tarabawa ya yi tarabawa ya yi tarabawa dinare shi da ya ragu ya je ya aje don ko buƙatar iyalinsa da ya je ya aje dinare shi da nan sai ka saba ci kila wani ce don ya rabar da yawa kenan kila bai aje da yawa ba barka da abin da ya hana shugaba bacci da ya tashi sai ya je ya ɗauko ragowan guda shidan nan ya fito sai da ya zo ya raba su sannan ya zuwa ya kwanta ya bacci yake ce al'ana istar hatto yanzu na huta shi da can da ya aje ne suka hana shi bacci ya yi siyayya ba shi duwar wasu suna yin magana da shi duwar wasu duk abin da ka sani yana yin magana da annabi suka ga ah, ya za a yi a ce ya zo ya yi siyayya ba shi duwar wasu kawai suka taso suka ce ya rasulullahi to ka umarce mu mana kawai mu zama zinare a ɗiba a biya sai ce ya kalle su sai ce musu mali wa duniya ina ni ina duniya saraka ba talaka bane sannan ba mai kuɗi bane sallallahu alaihi wa sallam sannan talauci ga annabawa ka bayyana na faɗa kwanaki a karatun mu nan da muke nace ba aibu bane da aibu ne da Allah ba zai sanya annabi Isa ya zama talaka ba annabi Isa da an ka tira annabi Muhammad da annabi Ibrahim yana sama ma da annabi Musa ko ko dai bai sama da annabi Musa to shine dai na hudu ko na uku ne ko na hudu To, annabi Nuhu na kasa da shi, sauran annaba duk suna bayan su, amma annabi Musa, annabi Isa, ɗakin da zai kwana bai da shi. Kwanan da zai ci abinci bai da shi. A da aini ne talauci ga annabawa, annabi Isa yana da kima da daraja a wajen Allah. Ko? Wajihar fi duniya ko? Wala kira. Allah ma yake Allah ce ne alfarma ne a duniya da lahira kuma yana cikin makwabanta amma kuma bai da komai. Ashe ba aibu ba ne. ba aibu ba ne Allah ya dasar da mu wa ana Aisha suna mun karanta wannan hadisin mun kai karshen shi wa an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga abu huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi kada ya ce wallahi alladhi la ilaha illa huwa na rantse da Allah wanda babu abun bauta da gaskiya da tantanta sai shi in kuntu lallai na kasance sha'anin da lamarin nakan kasance la'atamidu bika bika bidi bi kabidi ko bi kibdi da ana karantawa hanta bi kabidi alal ardi min aljubi na kasance nakan shimfida ciki na a kasa in dan far hanta ta da kasa saboda yunwa wa in kuntu la ashiddu alhadara ala batani min aljubi na kasance nakan daura dutse a ciki na dan cikin ya daina jujjuyawa saboda yunwa wala garka asi yawman ala tariqin yace wata rana na zauna a hanyar da sahabbai kan wuce allazi yakhrujuna min wanda suke fitowa daga daga wannan hanyar fa marra nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai ga annabi ya zo wucewa da annabi ya zo wucewa fata basama sai annabi ya yi murmushi hina ra'ani lokacin da ya gani ya san kawai halin da nake ciki wa arafa ma ma fi wajhi annabi ya gane abin a fuska ta kawai annabi ya gane ina tsananin jin yunwa wa ma wa ma fi nafsi da abin da ke cikin kaina abin da ke kan kaina annabi ya gane yunwa kawai da ke ji su magana sai manzo Allah ke mai ya abahirrin ya kai aba hurairah ya kai baban mage kuntu sai ce labbaika ya rasulullah amsawarka ya annabin Allah sai ce sai ce min ilhaq biyo ni taho mu shi wa ma ba sai annabi ya kama hanya fatta ba su wuce ne bi annabi fada kada sai annabi ya shiga gida fasta azana ne izinin matan shi suka kikkinsa fa azina ni sai annabi ya min izini ce ni ma an shigo fada kansu sai na shigo fa wajadtu labanan sai ga wani dan nono a cikin wata ƙwarya shi kadahin a cikin wata ƙwarya ga nono a cikin wata ƙwarya fa ga sai annabi annabi ya ce min aina hadha labanu wannan min aina hadha labanu wannan nono daga ina ka kawo shi kanu sai suka ce ahadahu laka fulanun aw fulanatun sai suka ce ai wani ne ya baka kyauta ko wance kun san cewa shi dai baya cin sadaka to kaga ce wani ne ya baka kyautar nonon nan ko wance kanu sai ce ya aba hirin ya kai abu hir fa kuntu sai ce labbaika ya rasulullahi amsawarka ya annabin Allah kanu sai ce mun ilhaq ila ahli suffati fad'uhum li to je kawai dan ahli suffa kace duk su zo ga abinci ya samu nono dan nono a cikin ƙwarya ba kana sai Abu Hurairah sai ya ce wa ahlus suffati wadannan ahlus suffa din da kake jin ana gaya maka adiyafun li ahlil islam wasu baki ne wadanda suke zuwa mawa musulmi wadannan bakin la ya'una ala ahlin wala malin ba sa ba sa komowa zuwa ga wata dukiya ko yaya ba su da wani gida ba su da wasu iyali a wannan garin da suke zuwa nan a nan garin namu da suke zuwa na Madina ba su da gida wala ahadin ba su da kowa ne idan suka zo wa kana idza atatu sadaqatun idan sadaka ta zo ma annabi to ba asa biha ilayhi sai aika musu ita duka saboda shi bai cin sadaka ana tare walam yatanawal min shay'an ba zai dauki komai ba wa idza atatu hadiyatun idan ku hadiya ta zo mai kyauta arsala ilayhi sai bi aika musu wa asaba minha sai kuma ya dibi wani abu wa asharakahum fiha yayi tarayya da su a to na zo ga dan wani nono dan kaɗan. Annabi kuma ya ce mun je in kira su. Ya ce fasa'a ni zalika sai na ji wannan abin ya dan muna namun ya za a ce wannan dan nono a je a kira waɗannan taron mutanen. Fa kuntu sai na ce wa ma hadha labanu fi ahli subbati. Ya za a yi da wannan nono wajen waɗannan taron mutanen. Ahli subba a ce gaba ɗayan su. Kuntu a haƙo an usiba min hadha labani. Shurbatan ataka wabiya. Kawai ne ya kamata ni ne mafi cancanta da wannan nonon. a bani kawai in kyankyame shi in dan samu karfi a jikina saboda na gama samun rauni yace sai za ja'u idan ku ha ahli sufa suka zo amara ni annabi zai umarce ni ne fa kuntu ana uti ni za a ce in ba su nuna wa ma asa an yablugani min hadha al-laban to ni ne zai rage mahan samu a wannan nuna haka da yake tazartar zuci ana tare walam yakun min ta'atillahi budun amma ba ma makawa dole in ma Allah da manzo Allah biyayya kaji sahabbai ke ba makawa dole ne in ma Allah da manzon Allah biyayya shike na fa sai tuhum sai na zo dan ahlus sufa fa da autu sai na kira su fan qalabu dai suka taso suka taso suka biyo ni yiwu wajen mutum ga sunan da yawa akalla ko saba'in ko ɗari dan nono a kofi wasu azanu suka nemi izinin shigowa fa azina lahum annabi ya musu izini wa akhadhu majalisahum min albayt ko yawa ya samu waje kowa cikin sai samu waje ya zauna a nan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai annabi ya aba hirri ya kai abu hurairata qultu labbaika ya rasulullah amsawarka ya annabi Allah qala sai ce khudh fatihim to dauki dole nan ka ba su qala ce fa akhadtu alqadaha sai na riki wannan ƙwaryar nono fa da'altu u'tiyahu fa da'altu u'tihi فجعلت أعطيه الرجل كيف تبا ونا فيشرب حتى يرجع سيجا يا عشا يا عشا يا عشا سيجا يا كوشي قالوا له أنت تنقوشي إذا جيت يا كوشي ثم يرد ثم يرد علي الغداء سيجا يقوم فوقه فليرنون الشينا فأعطيه الآخر سيبا وشي فيشرب سيجا شما يا عشا يا عشا حتى يروى حرسي يا كوشي ثم يرد علي الغداء في ساكي دا من نونا حتى انت حيث كي دي خير نبس قوى يشاقا نونا عتكي حتى انت حيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل نسكي نكاما أنا من نونا نسيت جسن جاسم قوش يا رسول الله أنا تعرف نعم وقال روي القوم كلهم نسيت بدانا جسم قوش جسم قوش يا رسول الله فأخذ القدها كأنا جيكر بقوانير فوضعه على يده سيسنع قوانير أهنشي فنظر ilayya sai kalle ni fa tabar sama sai annabi ya mun murmushi saboda ne shi wannan sake sake da mu rai take wallahi ya sani basirun bi sirril qalbi qabla kiyami eh masanin sirrin da ke cikin zuciya ka tun ne zuciya ya fara duk annabi ya san halin da yake ciki saboda haka sai annabi ya mun murmushi fa kana sai ya aba irin ya kai aba hurairah ta kultu sai ce labbaika ya rasulullah kada sai ce baqitu ana wa anta to mu muka rage ni da kai ne kawai ba mu sha ba sauraka kuntu sai ce sadaqta sadaqta ya rasulullah kai gaskiya ya annabin Allah kada sai annabi ya ce mu uqud fashrib to zauna ka sha zauna ka sha anan mu kallo akwai wani fikihu anan makaruhi da shan ruwa ne kaga annabi ce mai zauna sai ka sha ana tare faka astu fashribtu na ko zauna ne ta kanka man nonon nan ne ta kan nonon nan faqala annabi yana saki yana saki ce da ishrab sha sha mu abu hurairah ta fa sharibtu na sha fa ma za la yaqulu ishrab annabi bai gushe bai gushe yana ce mun ishrib ishrab ish sha sha sha ana tare hatta bultu har sai nace la wallahi ba asaka bil haqi ma adil lahu maslaka ya rasulullahi amma ba inda zai shiga nonon nan ba su inda zan sake sa da wannan nan kana sai annabi ce fa arini to nuna min nuna fa araitu wal kada sai na bashi ƙariyar fa hamidallah ta'ala sai gode ma Allah wa samma ya kuma ambaci Allah wa sharibal fadla sai sha abin da ya raguwa rawahu al-bukhari wato ya taɓa ba Abu Hurairah ta wata jaka ya taɓa ba shi wata jaka ina ina ganin dabino ne a cikin kai ta sa hannu ne yana diba kawai haka kawai inda ya sa hannu kawai zai diba abin da yake da bukata haka aka ce da kanku inda girman da kuma da za a san zake bai ba shi lokaci da yawa amma ka shekara da shekaru kawai in ya sa hannu kawai ɗiba zai yi sallallahu alaihi wa sallam waya da isa a fadar Allah Allah subhanahu wataala ka ƙara mana soyayya wannan annabi naka dan matsayinsa da alfarmar shi a wajenka wa an fudalaka bin ubayd radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza salla bin nasi yakhiru rijalun an karbo daga fudalata dan ubayd Allah ya dade shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza salla bin nas yana salla da mutane ya khiru rijalun min qamatihim akwai waɗanda suke faduwa daga tsayuwa ana tare fi salati a cikin sallah min al khasasata saboda tsananin yunwa wahum ahlu sufati sune waɗannan ahlu sufatin da muke magana a kansu hatta ya qulu al a'rabu hal laraba hal laraba an kawai sarka cewa ha'ula'i majaninu kai waɗannan ko mahaukata ne ana sallah sai ga mutum ya faɗi kawai saboda yunwa fa iza sallallahu alaihi wa sallam in sarafa ilayhim sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya juyo zuwa gare su su masu cewa waɗannan ko mahaukata ne fa kala sai annabi ya ce law ta'lamuna malakum sai juyo kai waɗanda waɗannan da ke faduwa idan suka faɗi in aka yi da sallah sai annabi ya juyo ya ce musu law ta'lamuna malakum inda Allah da kun san isarku da matsayinku a wajen Allah la ahabbtum da kun so an tazdadu taqatan wa hadatan da kun so Allah ya kara muku talauci da bukata rawahu tirmidhi wa qala hadithun sahih imam tirmidhi ne ya rawaito wannan hadisi kuma yace hadisi ne ainihin kyakkyawan hadisi hadisi ne kai ingantaccen hadisi ma وعن أبي كريمة المقدام بن معدي كريمة رضي الله عنه قال يشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم من زال إلى رمي تعالى ثبت أغريش ينا تشيوا ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بدنه yace dan adam bai taba san cika wata jaka mafi shari kamar cikin shi ba in dai kana cika cikin ka to kai kana cika sharri sharri ne cika cikin ji annabi sai da hasabi mun da hasabin ni adama uku lasu yuqimna sulbahu yace ɗan lomomi kawai ɗan lomomi su ishi ɗan adam eh malan ka dabi ɗan tokula biyar shida na shinkafa ci ka ɗan diba ka zuba ruwa to ka diga wannan saboda ka sun isa manzo Allah ce wannan zai dan miƙe a farkon shi dan kai kai ga labaita to amma dan karo ya zama wasu ba za su yi abu sai annabi ya sake bada mafita yace fa in kana la mahalata in ba maka sai ka an tsara in romomin ba za su wadata ba to fasulusul lidani ka raba cikin ka gida uku ne fasulusul lidani ɗaya cikin uku ka zuba abinci wasulusul lisharabihi ragowan ɗaya cikin uku ka zuba ruwa ka sa ruwa ko abin sha daidai abin da zaka sha saura nawa saura ɗaya wasulusul linafasihi ɗayan kuma ka bar ma numfashi inda zaka rika yin numfashi cikin sauki rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun ukulatu ay luqumun ɗan nomomi wakil ya kutatul farida ya zo a cikin ya kutatul farida ta imamun nazifi ya kutatul farida sharhi azurratul kharida wakil ya kutatul farida sharhi sharhi azurratul kharida to gaskiya ya juya abin azurratul kharida din ce sharhin ya kutatul farida din ya kutatul farida din dan karami ne haka wake ne to sai mai littafin sai ya mai sharhi da littafi mujalladi biyu shi ya littafin shi ya sharhi kuma duk fiqhun da dika ne akalla kuma in ka hada su ne zai kai wajen shafi zai zai kufi shafi dubu kuma manyan littafai manyan bugu ne haka Sale ya ce, An amirul mu'minina, an karbo daga amirul mu'minin, Umar bin al-Khattab, Umar dan Khattab, radiyallahu anhu, ya dala tabbata gare shi, لبعض إخواني يكي مولد yake ma wani daga cikin ƴan uwansa uci ka kace sace a ciya a zan maka wasiya da wasu abubuwa guda shida idza aratta an taka fi ahadi in kana son ka afka a cikin mutuncin wani inji sayyidina Umar wata zummahu kana son ka zargi wani to ga shawara fa zumma nafsaka ka zargi kanka kawai dalili فإنك لا تعلم أحدا أكثر عيوبا منها baka fa san wani wanda ya fi zunubi da aikata zunubi kamar kanka ba ko ba ka bane ah yanzu abin da ka sani kai da kanka tsakaninka da Allah abin da ka sani na laifukan ka na laifukan ka na laifukan ka sauran mutane duk sun sani to abin da kake faɗa na wani bai zai hana shi da kai ma dai akwai da kana da laifukan nan to wannan shi sai na Umar ba yace to me hada kawai ka je ka samu mutane ka ce kai ni bari mu je garin nan nan ni fa ina yin kaza ni fa munafiki ne ni fa algungumi ne ni fa annabi ne ina ka ko ba ka ba duka farfadan mu mutane ina ƙarya ina cin amana ina kaza ina duka ga mu mutane abin da kake in fa kana son ka zargi wani to bar ki kawai zargi kanka don ka fi sanin aibin kanka akan wani Allah ya dace da mu wa idza aratta an tu'adiya ahadan in kuma kana son kai gaba da wani ne to fa'adil bazara kai gaba da cikin ka falaysa laka aduwwun a'da minha ba ka da maki masi bayyana da gaba irin cikin ka dan me shine zai ka zuga ka kai ta kokarin dai ya za a yi a ci ya za a yi a ci tun ana ci halas halas ila faɗa haram kaga shi shi ya kamata kai gaba da shi Allah ya dace da mu sannan wai za a rata an ta hamada a hada fahimidillah ta'ala in kana so ka gode ma wani to gode ma Allah kawai dalili falaysa hadin aksaru minhu minnatan alayka wa altafa bika minhu babu wani wanda ya ci baiwar ya yi maka baiwa kaman Allah ko kuwa babu wanda ya tausi ya tausasa maka kaman Allah to saboda haka ka tau- ka ka gode ma Allah kawai kana son ka gode ma wani wa idza aratta an tatruka shay'an in kana son ka bar wani abu ka ki shi kai ka zama to ba ka ba shi to fatriki duniya karbu da duniya ne ka kyamaci duniya fa innaka saboda kai in taraktaha fa innaka in taraktaha fa innaka mahmutun in ka bar duniya ka rabu da ita kai wazi da ita to kai fa abin yabo ne har a wajen Allah wa illa tarakta wa illa tarakatka idan kuwa kai baka bar duniya ba to ita fa za ta barka wa anta mazmumun kana abin zargi a wajen Allah saboda kai ka bar ta kafin ta barka ana tare wa idza aratta an tasta'idda li shay idan ko za ka yi ma wani abu tattali ai ina da kaza bari yi tattalin kaza za ka yi za to abin da za ka yi ma tattali fasta'id lil maut kai ma mutuwa tattali ne kawai kai ma mutuwa tattali fa innaka in lam tasta'id lahu idan ba kai ma mutuwa tattali ba hallabika al khusran wa nadamatu tabewa da nadama za ta same ka dukkaninmu nan kowa ya san me ake ma mutuwa tattali za ka tasalli wasu kuɗaɗe ne in ta zo ka bata za ka tasalli tarin abinci ne ka bata ka bata su in ta zo ana yi ma mutuwa tattali kuma ba za za ka yi mata tattali ne na magani ka sha ka mutu tattalin mutuwa shi ne ayyukan alkhairi kawai in ba ka yi ma mutuwa tattali ba asara da nadama da taɓewa za su saukan maka Allah ya dace da mu wa in aratta an tadluba shay'an idan ko wani abu kake son ka nema fadlubil akhirata to ka nemi lahira in dai fa wani abu kake son ka nema ka nemi lahira kawai falasta kanalaha ko falasta kanaluha baka zamo kana samun duniya ba illa bi an tadlu kana samun lahira ba illa bi an tadlu ba ha sai ka neme ta ba za ka taba samun lahira ba sai ka neme ta duniya ba za ta iya zuwa ta same ka ma baka neme ta ba amma lahira ba a taba samun lahira ba ba a neme ta ba Allah dan alfarma annabi Muhammadu a wajenka dan kisarsa da matsayinka da matsayinsa Allah ka kyauta karshen mu Allah subhanahu wataala ka wamu ikon yin ayyuka na gargari Allah waɗannan abubuwa da muke karanta na gwalagwalan nasihohi yan wa kun yana su banci fa yake dan Allah a ce mutum ya jahilci wannan ilimin ya gaba da duniya lafiya shi za su kace hada su biyu shari'a dariƙa hakika sai ka sadu da Allah lami lafiya lau lafiya lau amma duk wanda ka rasa to da wuya ka mutu da imani Allah ya kyauta karshen mu Allah ya datar da mu harama addu'a lokaci ya na'am